ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أشرين دشدا ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi na ran lahadi na mako-mako a wannan masallaci da ake kira masjidun rahma a wato niyami babban birnin jamhuriyar nijar a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta arba'in zuwa aya ta arba'in da ɗaya sai lokaci ya muna halinsa akwai sauran bayanai kaɗan da suka yi saura ƙarƙashin wannan ayar insha Allahu za mu tashi akan wannan ayar a cikin suratu yunus a shafi na 213 daga aya ta 40 zuwa aya ta 41 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malan Allah ce wa in kazzabu ka faƙulli amali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون نعم كما يد مكسني muna bayanai na hukumce-hukumcen da suka shafi zakka waɗanda suke na zamani da ake kira alƙadayar mu'asira mun ɗauko bayanai shekara ɗaya ana ɗiban minti goma sha biyar ko abin da ya kama da haka yau allah ya ƙaddari mun zo ko in ce tun wancan sati mun zo ƙarshen waɗannan masail da muka samu bayani ba shi ke nuna bakin matsalolin ba kenan ba fa a waɗanda muka samu damar yin bayaninsu a cikin wannan littafi don haka suna da yawa ana iya ƙara su saboda shi is al'islamu salihun likulli zamanin wa makan musulunci addini ne ya dace da kowane wuri kuma ya dace da kowane zamani ya dace da kowace al'umma an gane ko? to a nan bayanai na ƙarshe da za mu yi ƙarƙashin wannan shi ne mu sani cewa alƙadayar mu'asira la taktasiru ala azzaka ma'ana irin waɗanga ƙadaya na zamani ba sai cikin ilimin wato ba sai cikin zakka bane kawai a akwai su a'a bangarori daban-daban daban-daban daban akwai su kenan ana iya binciken qadayal mu'asira a cikin abin da ya shafi kowane fanni kaga akwai su cikin hajji nawazil ana kiran su nawazil wani lokaci akwai su cikin ilimin likitanci shi yasa a sheikh Muhammad al-Mukhtar shankiti ba wancan Muhammad al-Mukhtar dan Muhammad al-Amin shankiti ba ɗaya ne daga cikin su ma shanaƙiɓa wanda yake ƙasar saudiya doktorakinsa da ya rubuta ya rubuta ta ne akan matsaloli na zamani da suka shafi mi suka shafi likitanci aljirahatu tibbiya kadiba cikin intanet watakila za ka gan shi sannan akwai malaman da suka yi littattafai cikin alƙadayar mu'asira idan muka duba akwai wani littafi sharhu umdatul fiqh da abdallah bin jabrin yayi na ƙasar saudiya ya kawo mujalladi uku ne a cikin ƙazaya na fiƙihu sai da ya kawo matsala ɗai-ɗai-ɗai har matsala 927 an gane ko kuma malamai suna rubuta al- wato alqadayal mu'asira akwai su cikin zakka akwai su cikin haji akwai su cikin sallah akwai su cikin qadaya na azumi akwai su cikin kafara akwai su akwai su akwai su don haka ɗaliban ilimi ku zage damtsi mun ji wannan da kyau sannan idan mutum yana son ya yi karatu kan qadayal mu'asira ga waɗansu abubuwa da ya kamata ya hankalta shine na farko tahsil ulumil ala ka samu ulumul ala na lugha da na shari'a kaga ulumul ala na, na shari'a shine usulul tafsir da usulul hadith mustalahul hadith da usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya da almaqas fiqhul maqasid shar'iyya an gane ko idan muka dawo cikin lugha kuma sai ka san nahau sai ka san sarf sai ka san qawaid qawaidun nahwiyya was sarfiyya wal balaghiyya sannan kuma sai ka san adab gwargwado ba wai an ce sai ka zan zakakuri ba a ciki a'a kana da fahimtar yadda zaka wasu za su taimaka maka don ka fahimci alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci kenan abu na farko yan ka kawo mas'ala ga yadda ake binciken sai a kawo mas'ala abu na biyu sai a duba a gani ina ne aka samu saɓani domin saɓani kala biyu ne akwai ikhtilafut tanawwu akwai mi ikhtilafut tadad ya an ce ikhtilafut tanawwu shine malamai su faɗi maganganu mabambanta amma a ƙarshe lafazin su ne ya canza ma'anar duk guda ce kaga nan ba a son a sha wahala ba sai ka sha wahala ba akwai ikhtilafut tadad saɓani wanda kamar maganganun ba za a iya hada su ba to nan sai ka tantance sai ka san a ina ne an kai saɓani domin in babu saɓanin kina kaga za ka ɓata lokaci ne kawai mun gane wannan da kyau ko to bayan an tantance inda an kai sabani sai a dibi maganganun malamai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza daga nan sai ka tashi zuwa dalilansu na alkur'ani da sunna da ka'idodi na shari'a da suka kawo kowanne ka dibi dalilansa aya a ina take hadisin ya inganta bai inganta ba an yi ittifaki akan ingancinsa shi in an yi sabani wace magana ce tafi karfi da dalilai to bayan ka kama ganin malamai kowane da dalilinsa sai ka kalli ma'anonin da nassin ya kumsa wani na iya kafa hujja da nassi amma ma'anar da yake son ya fitar a ƙarƙashin nassi babu ta shi ne ake kira addalala to bayan wannan in ba za a yi haɗa su sai ka yi tarjihi ma'ana ka rinjayar da wata magana akan wata amma tare da dalilai mun zaɓi maganar wane ba don saboda shina wane ba saboda dalilan da ya kawo sun fi ƙarfi wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan kuma ka san ka'idodin bahasi yana daga cikin abin da ɗalibin ilimi ya kamata ya kiyaye qawaidul bahthiyya ilmiya wanda jami'o'i yanzu ba sa yadda ɗalibin ilimi ya kai shekara ta hudu bai karanta wannan ba sai ka sayar da aka bahasi an gane ko lokacin da muka zamna kulliya jami'a a Libya akwai wani malami ya rubuta littafi warqatun fil bahath ina ganin Abdul Hamid al-Harramani sannan nan ma yanzu a kasashen mu malamai suna rubutawa akwai su qawaidul bahthiyya ilmiya suna da yawa ka san su ka san yadda ake bincike don zai sauƙaƙa maka karatu da samun karatu da izinin Allah da dalilai a nan Nijar ma in ban manta ba Profesa Ali Yaqub yana da littafi cikin Qawa'idul Bahth ilmi sunan littafin Manhajul Bahth ilmi ko yawwa to kaji sunan littafin qawaid ban ma rasa littafin a gida ina ganin in bincika sai dai yanzu ban san inda yake ba da sai na zo muku da shi mun ji wannan ko to dan haka dai kaji inda ake samu kuma idan kana son ka samu alƙadayar mu'asira mazan inda za ka same su mazan kamar inda kake zaton za ka samu abu na farko ka rinka kallon fatawoyin da majami'ul fiqhiyya suka yi kaga akwai majma'ul fiqhil islami na jidda na duniya akwai majma'ul fiqhil islami na rabitatul alamil islami da yake makka akwai majma'ul fiqhil islami da yake a kasashe daban-daban a indiya akwai shi to waɗannan fatawoyin da suke kawo kaga galibi ana kai musu qadaya mu'asira musamman majma al-fiqh al-islami na rabitatul alam al-islami yana da majalla da ta kai 80 da wani abu zuwa 90 yanzu ma tana yiwa ta kai 100 to da zaka hada su ka cicciro waɗannan qadayal mu'asira kaga zaka amfana kwarai da gaske wanda suna kai bincike ko wace shekara ana kawo musu bincike a bangarori daban-daban daban na fiqh lokacin da muka je karatu a rabita an kai mu kuma an kai katari wannan taron da za a yi na fiqh na duniya muna nan sai an ka ce to ga littattafai nan wanda yake so ya dauka to kaga in ba ma abin gaba a ce wanda yake so ya dauka ai mu ko ba a ce ma kana so ka dauka ba sai mun ce shin don Allah ana bari ya dauka ni samu waɗansu bincike ne yayo ne yayo ni ni taho da su yalla ne na kai samu bincike ko 150 na duk suna na kwashe ki Eh. to wannan shi dai ne abin da zamu ce karkashin wannan kenan qadayal mu'asira suna da alaka da wato abin nan eh, akwai littattafai kuma da malamai suke yi daga ciki akwai alfiqhul iftiradi wa tatbiqatuhu ala nawazil na Salahuddin Khaluq sannan kuma akwai fiqhun nawazil na Sheikh Khalid ina gani Sheikh Khalid sannan kuma akwai manahijul futiya fin nawazil fiqhiyya al-mu'asira na Musfir bin Ali al-Qahtani sannan akwai al-qadaya kina al-qadaya fi tashri' al-islami wan nawazil na Abdullah Ibrahim al-Musawi ne ina ganin sannan akwai masadir at-tashri' al-islami fi fiqh an-nawazili wa tatbiqatiha Dr. Salah Anwar da kuma littafin subulul istifada minan nawazili wal fatawi ko wal fatawa ina fata an fahimce ni Eh, abin nan wal amal ne ina ganin sheikh wahbatu zuhairi wato eh, doktor wahbatu zuhairi malami ne na kasar suriya wanda ya rasu yana da littattafai kwarai da gaske masu yawa akwai kuma an nawazilul fiqhiyya al mu'asira al muta'alliqa bit tadawi na eh, usama bin ahmad bin yusuf sannan kuma akwai at-takyiful usuli wa atharuhu fin nawazil fin nawazil mu'asira Abdurrahman Sudais an gane ko eh Abdurrahman Sudais shine limamin Makka ko yawa sannan akwai fiqhu ad-darura wa tatbiqatuhu al-mu'asira an gane ko sannan kuma akwai fiqhu al-maslaha wa tatbiqatuha al- wa tatbiqatuhu al-mu'asira ina ga dukkan su da ne shi ya rubuta waɗannan sannan kuma akwai annawazil kubra fi tarihil islami doktor fathi ina ganin ghazwat sakwai sannan akwai annawazil kubra na abdulkadir alqasimi sannan akwai aljirahatu tubbiya na muhammad al-mukhtar wanda na bai na faɗe shi da kuma sharh umdatul fiqh na abdullah jibrin wanda ya kawo mas'ala 927 sannan akwai mawsu'atul qadaya al-mu'asira an gane ko wal iqtisad ustadhu doktor ali bin ahmad an gane ko ali salus salus da sinun ne ba da sa'un ba sannan akwai almausu'a almuyassara fil qadaya almu'asira an gane ko majmu'atun min ulama waɗansu malamai da suka yi ta sannan akwai buhuth na almajami' alfiqhiyya sannan akwai manhaju istinbati ahkamin nawazil alfiqhiyya almu'asira an gane ko to wannan dai a takaice akwai annawazil as-sughra an gane ko da annawazil al-kubra to na wani malami da ake kira al-wazini to a takaicin takaitawa kaji littattafan da malamai suka rubuta kuma akwai su bangarori daban-daban ilimi ba shaci faɗi ba ne an gane ko to don haka daga yau mun yi bankwana da waɗannan alkabaya sai kuma abin da allah ya yi malam musa ki mai ta aya wa in kadzabuka
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Na'am, idan muka duba Allah ce wa in kazzabuka idan sun ƙaryata ka, faƙulli amali ka ce aiki na sakamon aiki na ya tabbata gare ni, an gane ko? Ma'ana nan alli amali aiki na nawa ne, ma'ana sakamakon aiki na zai tabbata ne a gare ni, sai ya yi a taqdimu wa ta'khir li yufid al-hasr, marmakon ya ce amali li, ko ba haka nan bane, sai ce li amali don ya nuna maka sakamakon aikin mutum baya tabbata sai akan wa, sai akan shi. Walakum amalukum kuma sakamakon aikin ku zai tabbata akan ku bai ce amalukum lakum ba, qaddama ma haqquhu abin nan qaddama wa akhar li yufida al-hasr. sai ya ce mi an tumbari una mimma a'malu ku kun barra daga abin da nike aikatawa kaga ko in mutum na da hankali bai barra daga wanda yake aikata tauhidi amma saboda in takasatil fitra wato wato fitra ta dan adam ta canza sai kaga yana gudun mutane nagari yana mi yana son ma- munanan mutane shedan sai ya nuna maka mutane nagari ba nagari ba ne kun ga inda babu shaidan da annabawa da ba su samu matsala ba domin su suka fi cancantar mutum ya yi mi ya bi su amma sai kaga mutane suna kyamar annabawa suna kyamar sahabban annabawa suna kyamar malamai suna kyamar mutane nagari amma suna son suna kaunar tambadaddi ah mutane suna gudun aikin Allah amma suna son tambada kaga masallaci in za a wa'azi dala nawa ake biya ana biyan kuɗi to in za a kallon kwallo ana biyan kuɗi ko ba za a biyawa kuma a je a zauna kuma a yi mi a yi kuwa kuma tana yiwa a yi faɗa a kashe waɗansu ko bam ya tashi mutane su halaka amma duk da haka sai a ce maka sai ka biya kuɗi kai kallon kwallo maganar Allah subhanahu wa ta'ala a ce ma kyauta ka zo ka saurara ba za ka saurara ba aikin shaidan ne kaga sai ya juya maka shi yasa idan muta duk duniya kowa kake in musulmi kake in kafiri kake in ma malami kake in ma kawo annabi kake to akwai masu sonka akwai wanda ba sonka to abin da ya kamata ka kalla tunda haka duniya take idan kaga mutanen da suke son ka mutane ne na gari waɗanda suke kyamarka ba mutane ne na gari ba sai ka mi sai ka gode ma Allah idan kaga waɗanda suke son ka ba mutane ne na gari ba an gane ko waɗanda suke son ka ba waɗanda suke son ka mutane ne nagari waɗanda suke kyamar ka ba waɗanda suke kyamar ka su ne mutane nagari to ka ka lalace ba sani ko mun fahimta ba in ka ga tambadaddi ke son ka mutane nagari ba sa son ka alamar kami ka ragaice kenan to wannan shine ka'idar da ya kamata ka aza kanka don ba yadda za a yi ka raba kanka da makiya ba a yi mutumin da bai da makiya ba tunda annaba sun yi makiya sai ka yi makiya وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ده هكا وقا قائدة كريكتا إيه وأنا بريء مما تعملون نيكم أنا برد أبين دكوكي أي كتاوا تو أبين ذا من أوكا كركشين ونا آية shine wato ilimi daga cikin ilmin mukan da yake ba ɗaliban ilmi wahala shine ilmin sarf da an ce ilmu sarfi yana daga cikin ulumul ala su ko ulumul ala ba a sun su sai ga mutum ya hasun shi dai a fassara mai littafi yayi gaba amma bai son ya san ka'idodin da aka gina ilimi don saboda gobe ya hidda kanshi to mu dauki ka'ida guda kawai ta fi'ili abwabul af'al ka rike da kyau abwabul af'al zan yi maka talhisin su waɗanda su za mu iya samu a yanzu in an ce abwabul af'al shine fi'illai a larabci da asalin su da babu bukkansu akwai alfi'lu الثلاثي المجرد معنى فعلي ثلاثي mai harafi uku المجرد an gane ko wanda mujarrad ma'ana ba a ƙara mishi komai ba an tsirautar da shi daga zawaid to yana da babi guda shidda babi nawa to na farko akwai fa'ala yaf'alu mithlu fataha yaftahu sannan akwai fa'ala yaf'ilu an gane ko mithlu jalasa ya jilisu mun ji wannan da kyau na uku kuma akwai fa'ala ya fulu mithlu kataba ya ktubu sai na hudu akwai fa'ala ya filu an gane ko? to a'a akwai fa'ila ya fa'alu mithlu fariha ya farahu sai kuma akwai fa'ila yaf'ilu mithlu warisa yarisu asalin shi yaurisu ko ba kanan bane akwai hasiba yahsibu an gane ko sai na shidda akwai fa'ula yaf'ulu an gane ko mithlu karuma yakrumu kaji guda shidda to kaji alfi'ilu almi الثلاثي ka ji da abuwa bakin shi guda nawa guda shidda ina ganin sai mu tsaya bakin su in ya so daga baya za a ɗauki alfi'lul mazid fi'ilin da an ka ƙara ma shi ya zamanto akwai almazid bi tad'if akwai kuma almazid ar-ruba'i su kuma gobe sati mai zuwa sai a dan rinka cakurowa shi ma saboda ɗaliban ilimi su fahimci ilmu sarf gwargwado wallahu ta'ala a'lam Allahumma amin malam mu je aya ta gaba sai Allah ce wa minhum ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نعم منهج da muke bi na gabatar da karatun tafsiri shine mu fara da asbabun nuzul idan akwai su ko ba haka ba sannan mu zo zuwa ga ilmu almunasabat ko ba haka nan bane wani lokacin kuma tana mu fara da munasabat sannan mu zo zuwa ga asbabun nuzul bayan wannan sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat wanda muna aiki ne da littafin jalalaini ko ba haka ba sannan in aka zo kuma sai a zo zuwa ga masail to haka manhajin mu yake babu wani boyo ciki mun gane wannan ko to a iya bincike na sai in ce ban cimma wata aya wato wani sababin nuzul ba karkashin wannan kidan zamu shiga cikin ilmu almunasabat mubasharatan wanda kuma mun fi aiki ne da littafin at-tahrir wa tanwir da kuma mushaf darus sahaba na fi tanasuqi wa tanasubil ayat imam ibn ashur yace da Allah ce wa minhum man yastami'una ilayka yace lamma sabaqa taqsimul mushrikina da ya gabata da yake ya gabata Allah ya karkasa mushrikai bin nisbati ila i'tiqadihim game da abin da ya shafi aƙidarsu fil asnami game da gumaka ila man yattabi'u dhanna cikin su akwai wanda yake bin zato dan hayaniya ne dan hasashe wa min wa minhum an gane ko wa man yuqinu daga cikin su kuma akwai wanda yayi tabbaci an gane ko ya sakankance inji malaman zauri bi annal asnama cewa su gumaka la shay ba komi bane kenan su kansu mushrikai akwai waɗanda shirme ne suke yi akwai waɗanda kuma sun san abin ba gaskiya ba ne sai dai shugabancin su da cuwacuwar da suka samu karkashin wannan shi yasa ba sa sun su bi addinin musulunci ya ce wa taqsimuhum kuma Allah ya rarraba su bin nisbati li tasdiqil qur'ani game da gaskatar da alqur'ani ila qismaini kala biyu yace man yu'minu bi sidqihi daga cikin su akwai wanda ya yarda alqur'ani gaskiya ne amma bai da mi bai da niyyar biyan alkur'ani an gane ko wa man la yu'minu bi sidqihi da wanda bai yi imani ba da gaskiya alkur'ani ma'ana cikin mushrikai ma akwai wanda ya san qur'ani gaskiya ne amma bai shi akwai wanda kuma shi bai ma san gaskiya bane kawai dan hayaniya ne da an ce mai waye ka ce waye sai ce waye yace to kammala fi hadhihi al-aya sai Allah ya cika a cikin wannan aya taqsimahum wato kinan rarraba su da yi bin nisbati littalaqi min annabi sallallahu alaihi wa sallam game da karba an gane ko sauraren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila qismaini zuwa kashi biyu qismun yahdurunahu yahduruna majlisahu akwai waɗanda suke zuwa majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una ila kalamihi su saurari maganarsa wa qismun akwai wata jama'a la yahduruna majlisahu waɗanda ba sa halartar majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna ma yatawassamunahu wa yanzuruna simatahu kawai daga nesa ne suke kallon shi su ba sa ma zuwa kenan nan qur'ani kamar abinda ibnu ashur ke cewa ci gaba da fayyace halayen kafirai ne game da aqida akwai wanda ya san ba mai kyau bace amma dai saboda ana samun girma da kuɗi ba zai iya bari ba mun gane wannan da kyau game da gaskata alkur'ani akwai wanda ya san alkur'ani gaskiya ne amma ya ki karɓa saboda bukatocin shi an gane ko sai kuma game da sauraren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zai zo ya saurara akwai wanda mi shi baya ma zuwa kwata kwata kina ana ci gaba da bayyana maka su kan su kafiran hali daban-daban daban-daban ne mun ji wannan da kyau to yanzu sai mu dawo zuwa ga sharhul mufradat yace wa minhum mai jalali ne ce kenan da anka ce wa minhum daga cikin su ko man yastami'una ilayka akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka idza qara'ta alquran a lokacin da ka karanta alqur'ani za su zo su yi mi su saurara sai Allah ce to afa anta tusmi'u summa shin kai yanzu kana iya jiyar da kurma as-sum dibo tusmi'u fi'ili ne ruba'i kaga na ɗaya ilmin sarfu sami'a yasma'u yayi mi yaji sai ka ƙara alhamza sai ka ce asma'ahu yaji yadda shi to daga lokacin da kuma ya ɗauki harafi hudu don ma za a yi kaga an ce sami'a sai a ce yasma'u mudari ya ɗauki fatha ko a ce anta tasma'u kana ji amma an ce asma'a to sai a ce yusmi'u mithlu akrama yukrim kaga in ba haka ba fahimta alqur'ani sai shi maka waya kuma kai sai ka ce sarfu bai da unwani nahwu bai da unwani bala kai dai in baka iya ba don Allah ka koya kakka ba mu wahala na'am afa anta tusmi'u summa shin kai kana iya jiyar da kurma as-summu jam'i ne na al-asammu sai a ce summun dama af'alu an gane ko jam'in shi yana zuwa fu'lun kaga a'ma jam'in shi umyun abkamu jam'in shi bukmun asammu asalin shi asmamu jam'in shi summun saboda mimun ce ta haɗu da mimun sai an kai damma an ka ce sum Allah ce summun bukmun umyun fahum la yarji'una Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin kai kana iya jiyar da kurame ya ce shabbahahum bihi Allah ya kamanta su da kurma da kurame fi adamil intifa'i ta fuskar ba sa amfanuwa bima yutla alaihim game da abin da ake karanta musu ba ana nuhin kurma ba kurame ne irin waɗancan kurame hakan ga waɗanda ba sa ji kwata-kwata ba kurma na irin wannan na, na, na, na ji ba a'a kurma ne na, na saurare amma baya amfani sai ka ji an ce wancan yaron baya jin magana ko ba haka nan bane ba ana nufin wai baya jin sautin ba yana jin sautin aiki ne a bayi da shi muna gane wannan sai Allah ce afa anta tusmi'u summa shin kai kana iya jiyar da makafi walau kanu la ya'qiluna ko walau kanu koda sun kasance inji mai jalali ne ce ma as-samami tare da kurumta as-samam shine kurumta an gane ko la ya aqiluna walau kanu ma asamami la ya aqiluna ba sa hankalta ai la ya tadabbaruna ba sa tadabburi shi yasa ɗaliban ilimi mu hattara akwai abin da ake kira at-tarkiz shi at-tarkiz shine lokacin da kake kallon littafi ka tsaya hankalinka yana ga karatu don kana iya yin kuskure ka ce ka karanta abu ashe ka karanta shi ne ba daidai ba kana iya cewa kaga abu in babu tarkizi sai zaman to ka gan shi amma ba daidai ba kana yiwa kana bincike ka ce malam wani ya ce a cikin littafin shi ashe ka ɗauko ne ba daidai ba tana yiwa ka saurari mutum ka ce na ji shi ya ce ashe matsalar baka ji bane hankalinka na wani wuri shi yasa ba sauraren ɗaya ake so ba ba kallo ɗaya ake so ba kana halarci akwai tarkizi yana daga cikin abin da zai sa ka gane abu kuma ka haddace shi da kyau mun ji wannan da kyau to sai mu dawo zuwa ga masail da Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai wanda yake sauraren ka muna fahimtar wannan an gane ko to anan akwai wata mas'ala shine cewa wato eh, malaman har da alqur'ani suke cewa shi wa minhum wa min cikin qur'ani akwai minhum akwai fa minhum akwai wa minhum haka ne ko ba haka ba to shi wa minhum sun ka ce ya zo a cikin alkur'ani wurare ɗai ɗai ɗai ɗai har wuri guda ashirin da shidda na farko wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun na gaba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ko ba haka nan bane na gaba أشيني فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أنغانيكو سنن نقبا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما كوبا هكذا بني سننكما دقا تكينسو فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نجبا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أتكن سورة الأنعام دقا تكنس نجبا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك نجبا ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون سي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن سيكما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله سيكما ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به كما هكذا بني سيكما ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون sai wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsiruna sai kuma akwai fa minhum wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah ko ba haka nan bane fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin a cikin suratu an-nahl sai kuma wa minhum man yamshi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba sannan kuma akwai wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard الأرض ومنهم من أغرقنا سيكما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سيكما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد كو ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كما كان بني سيكما Uh, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minhum man yastami'u ilaik hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa malamai sun ka hudi ba ni ba eh in ka ji akwai kuskure ka kawo sai a gyara mun ji wannan da kyau to da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum man yastami'una ilaik intabih anan in ka duba can cikin suratu abin nan suratul an'am sai ce wa minhum man yastami'u ilaik waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra can ma cikin suratu muhammad ko suratul qital sai ce wa minhum man yastami'u ilaik hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala arifa amma anan yunus sai ce wa minhum man yastami'una ilaik me yasa kaga ya kamata ayi tambaya ko yawwa sai malamai suka ce idan muka duba bari in ɗauko maganganun malamai don ina ganin maganganun malamai kamata mu shiga cikinsu gadan-gadan daga cikin malamai da suka yi magana musamman malamai na balaga akwai ustazu doktor fadl samar ra'i yake kawo cewa yaya an kai a nan an ka cewa minhum man yastami'u ilaik sannan kuma ce an ka cewa minhum man yastami'una ilaik an gane ko a safha ta 48 ta 46 ustadu dr fadl samar ra'i a cikin at-ta'birul qur'ani a safha ta 57 nake son in ce a safha ta 57 zuwa safha ta 59 yake kawowar bayani na sabanin abubuwan da alqur'ani yake kawowa an gane ko yake cewa to me yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa minhum man yastami'una ilaik amma cikin wani wuri sai ce wa minhum man yanzuru ilaika kaga nan duk cikin sura guda ne ya an kai an ka bambanta yace to maganar da za a ce yastami'una bi lafzil jam'i wa qala ba'duhu yanzuru bi lafzil mufradi yace kaji wa dhalika li anna al mustami'ina akthara aktharu min ar-ra'ina ala wajhi al-umum li anna al mustami'ina masu saurarenka aktharu su suka fi yawa minar ra'ina ko ala wajhil umu ga masu kallonka idan mutum yana magana jama'a suka kewaye shi da masu jin shi da masu ganin shi wanda mi sun kafi yawa masu jin shi tunda akwai wanda suna can cikin gida amma suna jin ka ba sani ko mun fahimta ba to kaji magana ta farko wanda ya kawo sannan addurrul masun fi ulumil kitabil maknun saminul halabi ya kawo cewa asalin man a larabci ta mutum nawa ce mutum guda ce amma ma'anar ta matsayin mi take jam'i shi yasa wani lokaci in an ka kawo man ana nufin mutum ɗaya wani lokaci an ka kawo man ana nufin mutane masu yawa to in an hankalta ma lafazin man sai a kawo mishi fi'ili na mutum ɗaya in an hankalta ma ma'anar shi sai a kawo mishi na mi na jam'i amma sai suka kawo magana daga cikin maganganun da waɗansu malamai suka kawo ina ganin kamar ibnu atiyya ne cikin abdurul masud ya kawo magana shi cewa ya ce in ka fara da lafazi an gane ko to bai dace ba kana iya farawa da lafazi sannan ka koma zuwa gami zuwa ga ma'ana ya ce amma bai dace ka fara da ma'ana ba sannan ka koma zuwa gami zuwa ga lafazi to kaga wannan magana ta ibnu atiyya tana da rauni dan nan gashi Allah ya fara da lafazi wa minhum man yastami'una ilayka sannan yace wa minhum man yanzuru ilayk ta gani kenan ya halatta ka ko ka kalli ma'ana ka fara da ita in kana so ka kalli lafazi in ka ga dama ka fara da lafazi sannan ka kalli ma'ana ban sani ko mun fahimta ba misali Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu menene man yaqulu kaga man ya ƙulu ai bai ce ya ƙulu na ba kaga mutum guda kenan amma da ce amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce mi wa ma hum bi mu'minina bai ce wa ma huwa bi mu'minin ba kenan wannan ya nuna duk yadda kai yayi amma ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir shi da yazo wannan magana da malamai suka kawo shi bai yarda da ita ba sai yace wa qad awrada shaykh ibn arafa su'alan an wajhi at-tafriqa bayna qawlihi man yastami'una wa qawlihi yanzur yace idh ji'a bi dhamir al-jam'i fi al-awwal wa bi dhamir al-mufrad fi al-thani wa ajaba anhu bi anna al-isma' yakunu min al-jihati kulliha domin ji yana zuwa ta gabas da yamma da kudu da arewa ko baka nan bane wa amma nazaru fa inna ma yakunu min aljihatil muqabila kenan amma kallo sai dai ka kalli mutum tami ta hanya ɗaya inda kake fuskantar shi yace to wa huwa jawabun ghairu wadih an gane ko yace li anna ta'addud aljihati salihah li ahad alfi'laini la yu'athiru idha kana almustami'una wan nadhiruna muttahidina ولأن الجمع وال... ولأن الجمع والإفراد كذا هنا سواء شيء ابن عاشور شيء وجن شيء باب تاسيري دوكا ديني dan saboda cewa waɗancan sun fi yawa ne koko kaza yana ganin ai jama'a guda ce amma wagga magana ta ibnu ashur tana da rauni mun gane ko akwai tasiri akwai bambanci domin makaho yana iya zo yana jinka amma bai mi bai garinka sannan kuma daga ciki yanzu idan mutum yana magana muna ganewa idan aka ce a yanzu cikin akwai haske yanzu sai aka, aka yanke wuta kaga in ya ci gaba da magana za mu yi za mu ji shi muna ganin shi ba ma ganin shi kenan ko dan a nuna karfin ji yana yiwa a kawo shi ma'anar jam'i sannan kuma idan mutane suna sauraren ka duka saurare guda suke yi maka yanzu kun ga anan duk sautin da muke yi ai kuna jin shi amma yanzu wani ta gabas yake kalluna wani ta kudu wani ta arewa wani ta baya gani guda suke mini ba dai bane Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif a cikin littafin sa At-Tadribatul Lughawiyya shi ma ya kawo wannan bari mu dauki mas'ala ta karshe a karkashin wannan da inda Allah ce wa minhum man yastami'una ilayk Imam Suyuti a cikin tafsirin sa ko in ce a cikin littafin sa Al-Iklil fi istinbat at-tanzil a cikin wannan sura yace da Allah yace qauluhu ta'ala wa minhum man yastami'una ilayka istadalla biha ba'dhum waɗansu sun kafa hujja ala anna lis-sam'i maziyatun an gane ko ala anna lis-sam'i maziyatan ala an-nazar cewa shi ji yana da abin da ya bambanta ma'ana yana da wani fifiko akan mi akan gani li'annahu ta'ala domin shi Allah subhanahu wa ta'ala qarana bi dhahabihi dhahabal aqli Allah ya sanya cewa idan ji ya tafi hankali zai mi zai tafi zai kau walam yaqrin bi dhahabil aini wan nazari illa dhahabal basari amma Allah bai hada ba ga tafiyar gani cewa in gani ya tafi sai ce kal wato in in in wato in ido suka tafi an gane ko ko ko kallo baka nan ga kallo to gani ne abba za ka yi ba cewa baka gani ba ɗai yake da baka ji ba domin rashin ji hankali zai tafi amma rashin gani ganin ne kawai an kace wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsiruna to amma nan ai ganin da Allah yake nufi shine gani irin na shari'a don haka nan ba su da bambanci illa nan abin da ya kamata mu ce malamai sun tattauna a cikin wannan mas'ala shin da ji da gani wanne ne yafi a ɗan adam ba ma fatan mu rasa ko guda amma hakikatan da aka yi bincike waɗansu ka ce ai gani ya fi mi ya fi ji tunda turawa mutanen cana suke cewa masalkinsu da an ka fassara rubba suratin aghnat an alfi kalima za ka ga hoto a kawo maka shi ya wadatar da kai daga kalima dubu tunda in an ce kalima dubu magana za a yi yanzu da a ce ma zaki in baka san zaki ba da a ce maka wata dabba ce mai girma mai kashe dabbobi akwai gashi akwai manya-manyan haƙura yana gumza sai aka ɗauko hoto aka gwada maka duk ba ya wadatar ba sun ka ce to aiki nan wannan ya nuna gani ya fi amma wannan ba gaskiya ba ne ji shi ne gaba saboda galibi za a samu malamai cikin makafi ba a samu malamai cikin kurami ba ana samun malamai cikin kurami masu rubutu amma sun yi karanci abu na biyu ji shi ne galibi abin da ake so ma'ana in ka ji maganar Allah ka yi mi ka yi aiki da ita ana ganin ayoyin Allah amma ai manzanni ta huskar wa'azi ne suke cewa ku kalli abin da Allah subhanahu wata'ala halitta don ku yi mi ya halitta don saboda ku yi imani da Allah duk da yake Allah yana kiran a saurara kuma Allah yana cewa a kalla afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ko ba haka nan bane afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat ko ba haka nan bane unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i unzuru unzuru to amma as-sam' shine na farko annabawa za su kira domin har wanda yake makaho za a kira shi a yi mishi wa'azi ana neman ya karba domin idan ji bai yi amfani ba to gani ba zai yi amfani ba mun gane ku shi yasa wa'azin ake yi wa'azin ake yi mutane ba sa karba sai sun ga azaba Allah ta bayyana gare su sai su yi za su yi sai su za su yi imani shi a ce a'a yanzu kan babu zancen imani ina fata an fahimce ni Allah ce falan mara au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana dan haka dai dukkan su da ganin da jin dukkan su ana buƙatar su wato in ka kalli halitta Allah ka ƙara imani in baka da imanin ba kuma ka musulunta shine abin nufi mun gane wannan ko to anan kafin mu je aya ta gaba duk wannan magana da an kai na afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqiluna ba hankali ba irin wannan hankali na ɗabi'a shi hankali akwai al'aqlu shar'i akwai al'aqlu gharizi an gane ko akwai ma aql wanda malamai suke kawo kamar abin suke ce ma al'aqlu muktasab hankali wanda kake samu yau da gobe ka tai can a ci amana ka sai ka gane da duniya take dama maciya amana suke koya ma wani bahaushe ce a saye a faɗi ƙarin wayo suna kiran shi al'aqlul muktasab amma dai akwai abin da kira al'aqlul gharizi aqlu na ɗabi'a wanda haka Allah halicci mutum in dai ba matsala ya samu ba yana da hankali to wannan ba shi ake zance a nan ba akwai al'aqlu shar'i hankali na shari'a to in ka ce Allah na ce mutane ba su da hankali ba su da hankali ba su da hankali hankali na shari'a ake zance yanzu baka zo ka ce mutane America ba su da hankali don wanda bai da hankali a America su kansu kama shi suka suka shi dan mahaukata kaga kenan suna da hankali da irin shi ne ai da sai a tai tare a faransa suna da hankali algharizi kafirai suna da hankali algharizi amma wani hankali abba su da al-aqlu shar'i shi yasa al-sheikh al-allama muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da yayi muhadara a masallacin madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam al-islamu dinun shamil ko al-islamu dinun kamil sai yace yana daga cikin matsaloli wato duniyar musulmi ce duniya gaba ɗaya yayi talhisin ta game da ka'idodin al-qur'ani cikin ka'ida goma gaba ɗaya to ciki sai ce yana daga cikin abin da yake damun mutane yake damun duniya kuma yake damun musulmi su karan kansu shine sabani da yawa tsakanin musulmi ko ba haka nan bane ko babu sabani tsakanin musulmi cikin gida guda akwai matsala a unguwa akwai matsala a gari akwai matsala a jiha akwai matsala tsakanin family akwai matsala tsakanin kabiru akwai matsala yace to abin da yasa hankalin musulmi ya ki zuwa wuri daya an kaki samun dacewa yace hankali ne na shari'a yayi karamci don Yahudawa Allah ce ta sabuhum jami'an wa ƙulubuhum zalika bi annahum qaumun la yaqilun ba su da hankali ne na shari'a shi yasa sun kararraba kenan in ana son a samu hankalin mutane ya dawo a samu hankali na shari'a a koma ma alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar ta magabata ta farko a cire kabilanci a cire bangaranci a cire son rai yanzu sai a samu a samu haɗin kai amma wannan na son abi ra'ayinsa babu hujja babu dalili wannan na son abi ra'ayinsa ai ko shi da ra'ayi a duniya don haka in ka ji an ce ulul albabi ma'abuta hankula a wajen Allah daban a wajen mutane daban bari ka jita in ka ji mutane sun ce wane yana da hankali 'yan duniya ma'ana ka kware wajen cin amana da ƙarya in ka ji Allah ya ce mutum yana da hankali ma'ana bai yadda ba ya yi cin amana ya yi ƙarya ya yi zalunci saboda ya san zai haɗu da Allah ka ji bambancin kenan ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce a faman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma sai ce mi inna ma yatadhakkaru ulul albab su waye masu hankali a wajen Allah kawai Allah ya tambaye ya tambayi Allah to bari ka ji su allazina yufuna bi ahdillahi ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار in an tambaye ka mai hankali a wajen Allah ka ji shi to waɗanga sifofin da Allah ya faɗa in ka juya su to su ne mutane suke ci ba wani da hankali kaga da Allah ce alladina yufuna bi ahdillahi waɗanda suke cika alƙawali mu ko yanzu wanda ya iya saba alƙawali shine mai wayayye mai hankali wala alladina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alƙawali mu kuma warware alƙawali shine alama musamman yanzu ma da turawa suka kware mu suka nuna mu da cewa in an ce a zo karfe tara mai wayo shi ne wanda zai zo karfe goma da rabi ko sha ɗaya rendezvous african african time ko ba ka nan bane wallabi na yasilu na ma amara allahu bihi an yusal shi ne suke sadar da abin da allah ce a sadar da shi ko ka ce zumunta ko ka ce duk abin da allah ce a sadar da shi mu ko mutumin da babu ruwa ne da mutane shi ne wayayye a wajen mutane ni ina ruwa da mutum kai cancancan da mutane والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم ما تصورون الله abaka a kawo maka har maka ce a'a inni akhafullah shi ne waye mu ko mutumin da in an kawo shi ce ni kowa kawo amsa ne ka ka gani wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunan hisabi mai tsoron mummunan hisabi bai taka dokokin Allah mu ko sai a ce wayayye mai hankali shine wanda ya iya dubara ya ci amanan mutane ya zalunce su wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wadanda suka yi hakuri don Allah mu ko sai kaji mutun ya ce ni shegen kaina niki ni ko ba a taba ni ba hoshi wani kamar an taba ni wai shine waye ina hankali ina wayo wa aqamu salata masu tsaye da sallah mu ko da sai kaji wani ya ce kai wani cikin sanyin ga kaka samun jami'in sallah asuba kaji wai cikin sanyi yake samun jami'in asuba shine mai wayo a wajen mutane wa an faƙo min mara zaƙanahum waɗanda suke ciyar da abin da Allah ya basu wani sai ce mai kai mutane kake taimaka ma ai da mutunsu wa yadra'una bil hasanati sayyi'a waɗanda in an kai musu mummuna sai su tunkuɗe da mai kyau shi ko wani kaji sai ce a'a ni kai in kai yi min kan kare kan kara sai na maka ni sai na ma da ici to kaji mai hankali a wajen Allah da mai hankali a wajen mutane ka zaɓi ina ne kake so Allah ya muna mai kyau don haka kullun in ka ji ƙur'ani ya ce ba a ji ba a ji to ka bambanta wani ji ake yi ba su da hankali wani hankali ne yake zance ba sa gani mine ne yake zance yana zancen wani abu ne fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur malam mu ƙara wata aya ita ma wa minhum
wa minhum man yanzuru ilayka أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أظن آية دمك كرنتا ابن عاشور ياتي ana rarraba kafirai ne mataki daban-daban matakin itikadin su aqida su da matakin sauraren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda kuma ba sa zuwa su saurare shi sai dai su kalle shi daga nesa kaji alaƙar wannan aya tafsili ne na taqsimat na ahwalul kuffar wa minhum daga cikin su man yanzuru ilaika akwai wanda yake kallon ka an gane ko in ka diba cikin jalalin shi da ya ce wa minhum daga cikinsu manyan zuru ilaika akwai wanda yake kallo izuwa gare ka afa anta tahdil umya shin kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya shiryar da makafi walau kanu la yubsirun ko da sun kasance ba sa gani yace shabbahahum shabbahahum bihi bihim kenan ma'ana shabbahahum ya kamantar da kafirai bihim da makafi fi adami lihtida cewa ba sa iya shiryewa ya ce mi bal a'zamu ya ce ma makamta kafirai ta fita ido domin mi domin mutum dan baya gani da idonsa amma ya karbi gaskiya ai kaga wannan abu ne mai kyau amma mutum na gani kuru-kuru amma kuma ya ci karɓar gaskiya kaga taso tahi tashi tashi ita ke da muni shi yasa ya kawo aya inda Allah ce fa innaha لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah duk ya halitta maka waɗannan gaɓoɓin ne don ka gane ni'imomin Allah ka yi imani da Allah, ka kalli abin da Allah halitta ka yi imani. ake ba da ƙista ibnu abbas kamar da suke ruwaitowa cewa ƙarshen rayuwarsa sai ya samu matsala ta ido baya gani ko kuma baya gani da kyau to sai aka ce yayi waɗansu baituttuka yake cewa in ya khudillahu min ainayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun qalbi zakiyun wa aqli ghayra dhi dakhlin wa fi lisani sarimun kasayfi ma'thuru ya ce in ya Allahu min ainayya nurahuma in Allah ya karba daga idona guda biyu haskensu an gane ko haskensu domin idanu suna aiki ne da haske ma'ana yana nufin in Allah ya janye ganin su ba sa gani da ke koko ba sa gani fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun yace a cikin lisani halshi na wa fi lisani wa qalbi da kuma zuciyata minhuma daga gare su madadin su Allah ya bani nurun haske ya ce kalbi zakiyun zuciyata mai kaifin basira ce wa aqli ghairu dhi dakhlin sannan hankali na bai shige cikin juna ba ina da tataccen hankali wa fi lisani sarimun a cikin halshe na akwai takobi kasaifi kamar takobi na ma'asuru wanda da na datsa abu dace shi ne nake yi ma'ana ina da ilimin da nake wa'azi in faɗi gaskiya to don haka dan na rasa ido wannan ba matsala bace gare ni mun ji wannan da kyau to amma ai hattara a wannan zamanin turawa suna nan suna bin hanyoyin da sai mun samu matsala a irinmu kun ga salulan nan da mutane suke yawan kallo awoyi wallahi nan da in shekaru kaɗan ai hattara na farko ku nemi abin da ke rage kaifin wannan abin kasashen su sai kuga suna yi kansu madubi madubi glass kenan ver wanda baka mai anti reflex anti reflex a cikin komi anti reflex ko kaga su suna ba kansu kariya mu kuma muna nan muna ta ɗauka awa uku awa hudu kana kallo idon ka su samu matsala kuma su za su sai ma magani su sai san ma cuta su yi san ma magani ai yau aikin baturi ke ne shi zai kirkiro virus kuma shi zai san maka shi su kirkiro corona virus kuma su za su sai da maganinta ɗabi'a su ta mun gane wannan ana ba da kissa wani ina ganin abul ala ilma'arri na a'a ko bashar bin burd ko abul ala ilma'arri waɗannan shu'ara'u ne amma makafi ne to sai wani mutum ya zo a wani gari yana neman wani gida amma bai san gidan ba baƙo ne to shi kuma ana ba da labarin bashar bin burd ne in ban manta ba ko kuma ina ganin bashar bin burd ne ɗan garin ne kun san cikin makafi akwai masu basira sai ku iske suna yawo da kansu kawai mutum ne ya zo ya ce ni baƙo ne ina neman wuri kaza ban sani ba sai bashar bin burd ya kama hannunsa ya ja shi sai da kashi bakin kofar gidan ya ce to nan ne sai ya juya yana waƙe don sha'iri ne ya ce a'man ya ƙudu basiran la'aba lakumu ƙaddalla man kanatin umyanu tahdihi ya ce a'man ya ƙudu basiran yanzu makaho shi zai ja mai ido ya ce la'aba lakumu gaisuwa ce irin ta jahiliya suka ce la'aba laka ma'ana ko kuka ce abin mamaki ne ƙaddalla man kanatin umyanu tahdihi ya ce tabbata ya bata wanda makafi shi ne suke jagoranta shi an gane ko to don haka dai wa minhum man yanzuru ilaika daga cikin su akwai wanda yake kallonka afa anta tahdil umya shin kai kana iya shiryar da makafi walau kanu la yubsiruna ko da ba sa gani kaga na Allah ya musu ma'ana nan tambaya ce ake yi amma nafiyu ne inji Imam al-Qurtubi tun daga waccan aya afa anta tusmi'u summa nan tambaya ce amma ma'anahu nafiyu ma anta tusmi'u summa wannan yake nuna cewa ashe shiriya ta wace ta Allah subhanahu wata'ala ne Allah yake son aji sai ka ji mutum ya ji Allah yake yarda mutum ya amfana sai ya karba Allah yake yarda mutum ya ga ayoyin shi sannan ya yarda da su kuma ya karbe su domin kafirai sun fi mu yanzu a gaban mu suke a ilimin technology da kere-kere sararin samaniya yanzu america da rasha su ne suke da babban wato tasha ta sararin samaniya naza ta kasar america ko ba haka nan bane rasha ita ma tana da tata kasashen turai su suke da wannan amma dibi irin yadda Allah ya ba su ilimin technology kera jirgin sama su kalli halittun Allah sun kalli tsuntsu da yadda yake fira sun yi jirgin sama ko ba shine avion ba ma'ana avion ba abin da a turanci wasu abu suka yi wai avion kalima ce an ka ɗauko an ka sa ƙarya ne kalimomi ne an ka haɗa avion kin kalima ta a tana nuhin a fare v kuma tana nuhin volan e kuma tana nuhin imitan shi kuma o tana nuhin owazo n tana nuhin natural ka gani wai an yi na'ura shine apare imitan an gane ko amina abin apare volan mai hira daga le verbe voler ne akwai wancan voler na swata akwai voler na hira to imitan daga verbe imite ne mai kwaikwayon owazo wato tsuntsu natural wanda yake wanda Allah halitta shi da ɗabi'a shi yake fira shi na sun ka kalla sun kai irin na Allah bai ishe su su yi imani ba amma babu rabo shi yasa Allah ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun malam muje aya ta gaba lokaci ya fara tafiya inna Allah
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون na'am ibnu ashur yace tadhilun in an ce azzailu shine bundi ko wutsiya amma na ana nufin cikon magana an gane ko to da mun- abinda an ka ce wutsiya ne ai a baya yake zuwa ba yana nufin ayoyin qur'ani wutsiya bane tadhilun ma'ana cikon bayani ne wacce wa shamila umuman nasi wannan magana ta shafi dukkan mutane almushrikina dukkan kafirai alladhina yastami'una waɗanda suke ji wala yahtaduna ba sa shiriwa wa yanzuruna suna kallo wala ya'tabiruna kuma ba sa lura ba sa hankalta ba sa ɗaukar izina da wa'azi wal maqsudu min hadha at-tadhyil me yasa aka kawo wannan tadhyili ma'ana cikon magana lit ta'ridi an gani ko at-ta'ridu bil wa'idi ma'ana ya ce at-ta'rid jirwaye da kaman wanka ma'ana a faɗi magana ba kai tsaye ba bil wa'idi da narkon da Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu bi an sayanaluhum ma nala jami'al ladina zalamu anfusahum bi takdhibir rusuli ma'ana da Allah ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ma'ana nan ta'ridi ne kamar Allah na kira- yana nuna cewa za a kama su amma in an kama su ba dan an zalunce su bane su ne suka yi abin da za a kama su domin shi sace inna Allah bai ce sanu azihum ba sai ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ma'ana ku jira ba kun ki kuna saurare ba kun ki karba kuna kallon ayoyin Allah kun ki imani to shikenan ku jira radda Allah zai kama ku za ku zan abin tausayi wani zai tambaya sai Allah ce "Mm, mm, inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ina fata an fahimce ni mai imani in ya kalli ayoyin Allah sai ya yarda in ya ji sai ya mi sai ya karba wannan shine ma'ana nan maudu'i ne al-maudu al-qur'ani ahwalul mu'minin inda sima'il qur'an wa inda an-nazar ila ayatillah an gane ko shi ko ahwalul kuffar inda sima'il qur'an ko inda sima'i ayatillah wa inda nazari ila al makhluqat ayoyi ne daban-daban daban masu imani ya halin suke in sun ji alqur'ani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub su ko kafirai in sun kaji magana Allah yaya suke wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura allati wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير كاج حال كافر ده حال مؤمن وجن سوران قرآن سي ka dauke kallo kuma shi mumini in ya kalli ayoyin Allah sai su ƙara mai imani إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك آه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد amma su waɗancan in sun kalli ayoyin Allah Allah ya ce wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun al mawdu' al mi al qur'an Allahumma amin to kaji abinda ibnu ashur ya kawo yanzu sai mu koma wajen mai jalalini da an ka ce inna Allah la yuzlimu nasa shay'an Allah subhanahu wata'ala baya zaluntar mutane wani abu dan kakka sa tsammanin in an yi wani abu kamar an zalunce su ne an gane ko walakin nan nasa anfusahum yuzlimun sai dai mutane kansu ne suke zalunta domin mi domin matsalar ba ta dawowa duk abin da kai in kana sa tsammanin kamar kai ma Allah shi kiyanci aikin banza kai shi Allah ba ya cutar da shi in Allah ya ce kayi abu maslaha kace in kayi kai zaka samu aljanna kuma ma banda ma samun aljanna tun da nan duniya Allah zai baka sakamako zai baka albarka man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba in Allah ce kada ayi kai kibari to tun da nan duniya zaka gane kurin ka kahin aji lahira yo an ce a bar jina sai mutane sun kace ba su bari sai ka ce ka dauki sida in ka dauki sida Allah Allah sida tana kama Allah ne a'a kaga kai zaka mutuwa tun da nan kai mutuwa tsi shikenan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka da haka Allah baya zalunta kowa kada ka ɗauki zalunci ka kai ma mutane kamar da kafirai suke cewa me yasa Allah bai kaza ba me yasa Allah bai kaza ba Allah yayi ka sanin komi me yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard shi yasa in an kawo umarni na shari'a dubu sai ka ɗauki alhikam allati tahta hadhihi al-awamir in an kawo hani dubu alhikam allati tahta hadhihi an-nawahi kaji kofa ta ilimi ta budu gare ka to shi yasa Allah ya kore maka zalunci kuma a cikin ayoyi daban-daban Allah subhanahu wataala ce wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba nakiratun fi siyaqin nafi kaga yace wala yuzlimu rabbuka ahadan nak ahadan nakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an nakiratun fi siyaqin nafi tufidul umum haka malaman usulul fiqh sun kace nan ya kamata mu jaburki don wannan aya akwai sauran bayanai kanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskur kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh